ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى نصدره بما روى أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه والخطيب في التاريخ والضياء في الأحاديث المختارة وصحه الألباني عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل أيها المسلمون عبادة السر وطاعة الخفاء دليل الصدق وعنوان الإخلاص وعلامة المحبة وأثر الإيمان عبادة السر لا يستطيعها المنافقون ولا يقوي عليها الكذابون ولا يعرفها المدعون عبادة السر هي الحبل المتين بين العبد وربه وكلما كثرت بين العبد وربه الأسرار كانت العبودية أصدق وأتم والارتقاء في سلم الولاية والارتقاء في سلم الولاية أقوى فإن أصدق العمل عمل الخفاء فمن شك في صدقه في عمل العلانية فليفعل مثله بسر فإن عبادة السر تطهر العلانية وتدل على تعظيم الله في القلب أيها المسلمون عبادة السر وترك ذنوب الخلوات يرفع الله بها العبد وهي من أعظم أسباب تكثير السيئات وتعظيم الحسنات قال الله سبحانه وتعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم أحبتي في الله عبادة السر تحتاج إلى خلوة أو عزلة وهي انحباس للنفس بعيدا عن مخالطة الناس لمراجعة النفس والوقوف على أخطائها أو التفكر في ملكوت السماوات والأرض وتمديد بارها أو الزيادة في العبادات والتلذذ بالمناجات ولقد كان سلفنا الصالح يقدرون الخلوة أي أو العزلة حق قدرها يقول الحسن البصري عليه رحمة الله ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يأمله في السر فيكون علانية أبدا وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خذوا بحظكم من العزلة وقال أبو الدرداء رضي الله عنه نعم سومعة الرجل بيته يكف فيه بصره ولسانه وإياكم والسوق فإنها تلهي وتلغي وقال مسروق عليه رحمة الله إن المرء لحقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها يذكر فيها ذنوبه فيستغفر منها وقال مسلم ابن يسار رضي الله عنه ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل وقال الحسن البصري أيضا عليه رحمة الله إن أحرز العملين من الشيطان عمل السر وقال وإن كان أحدهم ليكون عنده الزوار وإنه ليسلي وما يشعر به زواره وذكر ابن الجوزي في صفوة الصفوة عن سفيان قال أخبرتني امرأة الربيع بن خثيم قالت كان عمل الربيع كله سرا إن كان لا يجيء الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه عباد الله وكان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يضع اللثام على وجهه في القتال لئلا يعرف وسجن أحد أصحابه بدين كان عليه فذهب عبد الله إلى صاحب الدين فقدا دين صاحبه كاملا وحلفه ألا يخبر أحدا من الناس ما دام حيا ولذا كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول في حق ابن مبارك ما رفع الله ابن المبارك إلا بخبيئة كانت له أيها الإخوة وللعبادات الخفية ثمرات وفضائل منها أنها علامة صدق الإيمان فلا يتقرب إلى الله في الخلوة إلا رجل يوقن أن الله يعلم سره ونجواه وهذا يبلغ بالعبد مرتبة الإحسان العالية التي عرفها المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الحديث متفق عليه ومن ثمارها الثبات في المحن والشدائد والفتن وهي من أكبر أسباب القوة في ترك الشهوات والشعور بلذة العبادات قال ابن القيم عليه رحمة الله الذنوب الخفيات أسباب, الانكت... أسباب الانتكاسات وعبادة الخفاء أصل الثبات وعبادة الخفاء أصل الثبات وقال آخر كلما زاد المسلم في إخفاء الطاعات كلما زاد ثباته كالوتد المنصوب يصيب ظاهره بقدر خفاء أسفله في الأرض ومن ثمارها عباد الله أنها أكثر أجرا وأعظم أثرا أنها أكثر أجرا وأعظم أثرا فصدقة السر أفضل من الصدقات أفضل من صدقة العلانية قال الله سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله صنفان يحرسان على إخفاء أعمال حمسالها ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه الحديث أخرجه البخاري وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار قال الله سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا وقال تعالى أيضا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن ثمارها عباد الله سلاح القلب واستقامته وطه وطهارته وتنقيته من شوائبه وتطهيره من سواده وبواقه قال بعض الصالحين من اشتكى ضعفا في إيمانه وخلبته بربه نادرا لذا كان زاد النبي صلى الله عليه وسلم خلوة الليل قال الله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوانا مسوء البركة إن شاء الله تعالى أولا جمعة من البركة خطبا مو za ta tattauna ne akan wani al'amari mai matuƙar muhimmanci shine ibadatu sir ma'ana yin ibada a ɓoye yin wata bauta yin wani aiki na ɗa'a ko neman kusanci da Allah subhanahu wata'ala a ɓoye tsakaninka da Allah maɗaukin sarki ba tare da kowa ya sani ba ‘yan uwana masu albarka za mu gina hudu ne insha Allah ta'ala karkashin wani hadisi mai albarka hadisin da malam abubakar ibn abi shaiba ya fitar da shi a cikin musannaf nasa al-khatib al-baghdadi ya fitar da shi a cikin littafin sa na tarihi biya'ul maqdis ya fitar da shi a cikin littafin sa al-hadith al-mukhtara malam nasiruddin al-albani ya ce hadisi ne ingantacce a cikin silsilatul ahadith as-sahiha tasa hadisi ne da babban sahabi az-zubayr ibn al-awwam Allah ya kara masa yarda rawaito ya ce manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce manistata minkum an ya kuna lahu khab'un min amalin salihin falyaf'al wanda duk yake da iko wanda duk yake da dama wanda duk zai iya ya kasance yana da wata ɓoyayyar ajiya wani aiki nasa na musamman da ya ɓoye shi tsakaninsa da Allah maɗaukakin sarki wanda babu wanda ya san shi wanda babu wanda ya tarayya da shi wajen sanin wannan aikin daga shi sai Allah maɗaukakin sarki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk wanda yake da ikon aikata haka kada ya ƙasa a gwiwa ya aikata haka duk wanda yake da dama ya tanadi wani aiki ya yi wasu ayyuka irin ayyukan da yake ji ya yi su ne tsantsa saboda Allah maɗaukakin sarki babu wanda ya san su daga cikin mutane na kusa da shi da na nesa da shi daga shi sai Allah ya yi su annabi ce idan kana da damar da za ka yi irin wannan aikin a rayuwarka a ce akwai shi lallai kada ka bari ka bar duniya sai ka samu irin wannan aikin kada ka bari a sa ka a cikin kabari ba ka da irin wannan aikin in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yan uwana masu albarka lallai ibadatu sirri ibadar da ake yin ta a boye ko kuma abinda malamai suke cewa tsa'atul khafa da'a ɓoyayya wacce ka yi ta tsakaninka da Allah maɗaukakin sarki dalili ne da suke nuna gaskiyar bawa wajen bautar Allah maɗaukakin sarki kuma wani kambe ne wani take ne wani bajo ne da yake nuna lallai wannan aikin da kake yi ka yi shi ne tsantsa don Allah subhanahu wata'ala domin babu wanda kake tsammani zai ganka ballantana ya yabe ka ballantana ka samu wani abin duniya a tattare da wannan kayi ne tsakaninka da Allah maɗaukakin sarki lallai aikin da ake yin saɓoye alama ce ta nuna cewa bawa yana son Allah maɗaukakin sarki hakikaninsu kuma dalili ne da yake nuna cewa lallai imani ya fara nuna a zuciyar bawa lallai yan uwa mu sani cewa irin wannan aiki da ake yi na ɓoye wata ibada ta ɓoye lallai munafakai ba sa yin irinta domin shi munafiki kullum burinsa ya abin da za a gani يخادعون الله وهو خادئهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس haka Allah madaukakin sarki ya mana sifar su yura'unan nasa duk abinda munafiki yake yi zaka ga yana yi ne dan a gani a ce yana yi dan a ce shi musulmi ne dan a ce shi mai sadaka ne dan a ce shi mai karatun alkurani ne ko dan a ce shi mai yawan sallah ne wannan shine babban gharab nasa da yake yin ibada to amma lokacin da ka keɓance kai kai kadai ba ma ka so wani ya ganka da wani ya tsinkayo yana so ya ganka sai ka ji rashin daɗi a ranka lallai wannan Allah maɗaukakin sarki ya taimake ka baka da sifatan munafunci saboda ka ibada ta ɓoye kai wani aiki a ɓoye yana nuna cewa lallai aiki ne da munafukai ba sa iya yin irinsa lallai makaryata ba sa samun ƙarfin gwiwar yin aiki a ɓoye lallai cewa a masu da'awar aiki ko masu da'awar imani ba sa iya ɗorewa su dage akan irin aikin da ake yin sa a ɓoye lallai ibada da ake yin ta ɓoye uwana masu albarka wata igiya ce mai ƙarfi wacce ba ta tsinkewa da take haɗa wata alaƙa mai ƙarfi tsakanin bawa da Ubangijinsa. Yadda kasancewa duk wani ɗan adam da ke kusa da kai wanda ka amince da shi, ka yarda da shi, kake iya buɗa masa cikinka duk wani sirri naka ka amayar masa ka gaya masa, ka san wannan ya kake jinsa a ranka, jinsa kake wani ɓangare ne na jikinka. dan abubuwa da suka shafi rayuwarka ta cikin gida da ta waje kai wani ma har abin da ke tsakaninka da iyalinsa kakan iya buɗe ciki ka gaya masa dan ka yarda da shi wannan ya kake jin sa a cikin ranka to duk lokacin da sirri ya yawa tsakaninka da ubangiji Allah subhanahu wataala haka alaka take ƙara ƙarfi haka alaka take ƙara ƙarfafa ta yadda ya kasance kana da a wani wata alaka da sauran ƴan uwanka musulmi ba su da irin ta tsakaninka da Allah madaukakin sarki shi sa igiya ce mai ƙarfi tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala ɗan uwana mai albarka sannan wata irin wani irin tsani ne da kake hawa wanda zai kai ka zuwa ga samun walita zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da mutum yake ibada a ɓoye tsakaninsa da Allah maɗaukakin sarki to ya sani tsani yake takawa matattakala bayan matattakala za ta kai shi zuwa ga zama na kusa da Allah maɗaukakin sarki ke battanci bayan Allah subhanahu wata'ala don in wana masu albarka mu sani cewa babu mafi gaskiyar ibada mafi tsantsantar ibada zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kamar ibada da mutum ya yi ta a ɓoye shi sa duk lokacin da kai wani aiki kake shakka a kansa kake kokonto a kansa shin wannan aikin ya yake ne yi ƙoƙari ka ware kanka ka yi sha ɓoye za ka yi mamaki insha Allah ta'ala saboda malamai suka ce aikin da mutum yake a ɓoye yana tsarkake aikin da mutum yake yi a bayyane duk lokacin da aikin da mutum yake yi a ɓoye ya yawaita kulale zuciyarsa tana samun tsarki kusancinsa ga Allah maɗaukakin sarki yana ƙara yawaita ‘yan uwana masu albarka lallai cewa ibadar ɓoye a dabarin zunubi a ɓoye wannan duk abu ne guda ɗaya suna daga darajar bawa suna daga darajar bawa zuwa ga Allah subhanahu wataala suna ɗaya daga cikin mafi girman dalilai da suke jawo Allah maɗaukin sarki ya rinka kankare zunuban bawa ba tare da ya sani ba duk lokacin da zaka rinka keɓance kanka zaka rinka yin wani aiki kana gudun ji ko idan mutane suke zuwa ga wannan aikin idan ka keɓanta daga kai sai Allah maɗaukin sarki kana tsoron kada ka saba wa Allah madaukakin sarki saboda ka san yana kallon ka ko kowa baya kallon ka yadda ka san idan kana cikin mutane jama'a da yawa baka so ka saba saboda kada a ce wani mutumin banza ne to ya kake tsammani lokacin da Allah madaukakin sarki shi kadai yake kallon ka to haka al'amarin yake shi sa Allah subhanahu wataala yake ga mana cewa inna ma tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib Allah ya ce fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim Allah maɗaukakin sarki ce da manzansa ya Rasulullah inna ma tunziru man ittaba az-zikra ai kadai kana gargadi kana wa'azi ne kana nusarwa ne man ittaba az-zikra ga wanda yake bin wannan alqur'ani da aka so kan maka shine az-zikra kana yin wa'azi zuwa ga wanda yake jin sa yake sauraron sa yake kokarin aiki da shi wannan shine aikin ka ya Rasulullah sai Allah maɗaukakin sarki ce wa khashiyar rahmana bil ghaib sannan kuma ya tsoraci Allah maɗaukakin sarki bilgaibi a lokacin da babu kowa daga shi sai Allah lokacin da ya keɓance daga shi sai Allah maɗaukakin sarki sai wata ibada wanda Allah kaɗai yake so ya gani ya bashi lada sai wata sadaka wanda Allah kaɗai yake so ya gani ya bashi lada ya yi wani aikin da zai kusanta shi daga shi sai Allah subhanahu wataala ko kuma shaidan ya sawwala masa wani abu mara kyau ya umarce shi da wani abu saboda shi kadai ne ya ga masa cewa kai ba wanda yake kallon ka sai tuno da wakhashiyar rahman bil ghaib ai idan kowa baya ganin sa Allah madaukakin sarki yana kallon sa sai Allah subhanahu wataala ya ce kaga irin waɗannan fa bashirhu ya rasulullahi yi musu bushara bi maghfiratin da wata irin gafara ta musamman wa ajrin karimin da lada na girma lada na musamman lada na manyan mutane irin sa Allah madaukakin sarki zai ba wa duk mai irin wannan aikin uwana masu albarka tsoron Allah maɗaukakin sarki da kiyaye dokokinsa a lokacin da kake banta babu kowa daga kai sai Allah subhanahu wataala yan uwana masu albarka lallai ibadar ɓoye tana buƙatuwa zuwa ga keɓanta zuwa ga warewa zuwa ga kaɗaita daga kai sai kai sai Allah da yake kallon ka sai mala'ikun da ke tattare da kai tana buƙatuwa zuwa ga wannan ka ware kanka a wani lokaci na musamman ka ware kanka a wani guri na musamman ka yi muraja'ar zunubanka kaga kai waye kai a wannan rana da kake ciki daga lokacin da rana ta bullo zuwa lokacin da ta faɗi me ka aikata wanda kana tsammani a yanzu idan ka mutu ka bar duniya babu kuma Allah madaukakin sarki zai ma gafara saboda shi me ka aikata wanda saban Allah ne kana tsammani zai iya baka cikas wajen wucewa ta kan sira'i ka shiga aljannar firdausi ka ware daga kai sai kai ba wanda yake kallon ka wa kanka wannan tambayar sannan ka ware kanka wajen aikata wani aiki na musamman tsakaninka da Allah maɗaukakin sarki karatun alƙur'ani ne sallah ce wata ibada ce ta musamman kai sadaka ce daga kai sai Allah wanda ka ba ɗin ma bai san kai ka ba shi ba lallai irin wannan ibada tana buƙatar irin wannan shi sa uwana masu albarka magabatanmu nagari za ka samu suna matuƙar ƙaddara keɓance kansu da ware kansu don tintintini da komawa zuwa ga abin da suke aikatawa a rayuwarsu su ga shin daidai suke ko ba daidai ba ne suna ware kansu don su ga cewa shin aikin da suke yi suna yinsa ne don Allah ko kuma suna yinsa ne don mutane shi sa ɗaya daga cikin magabata Allah maɗaukin sarki ya masa rahama Imam Al-Hasan Al-Basri ɗaya daga cikin malaman tabi'ai yake cewa walaqad adrakna aqwaman yace haƙiƙa mu mun riski wasu mutane idan yace shi sun riski wasu mutane na fin daga cikin tsare kunsa tabi'ai da kuma na sama da su sabon manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yace mu su Hasan Al-Basri mun riski wasu irin mutane ma kana alal ardi min amalin yaqdiruna an ya'maluhu fi sirri yace babu wani aiki a doron ƙasa da suke da ikon aikata shi a ɓoye da suke da ikon aikata shi babu wanda ya gani babu wanda ya ji su face sai sun aikata shi in kada sun aikata aiki mutane sun gani to babu makawa aikin na bayyana ne kawai aikin da ya zama dole ne sai kun gani aikin da ya zama tilas ne haka Allah madaukin sarki yake so ai aikin a bayyane sai su yi shi a bayyane ya ce amma babu wani aiki da suna da dama suna da ikon da za su iya yin saɓoye sannan su fito su bayyana shi a cikin mutane ya ce babu shi ya ce musa hasan al-bashari mun riski irin waɗannan mutane su ne sabon mazan allah sallallahu alaihi wasallam da almajiransa tabi'ai kun ga su ne mafiya tsadar mutane a cikin wannan al'ummar tamu kenan kun ji yadda suke aikin su sayyidina umar al-khalifatu rashid allah ƙara masa yarda yake cewa khudhu bi hadhikum min al'uzla yace kowanne ɗaya daga cikinku lallai ya kamata ya samu wani lokaci na keɓanta tsakaninsa da Allah subhanahu wataala inji sayyidina Umar khudhu bi hadhikum min al'uzlati kowa ya samu wani rabo ya samu wani bangare daga cikin rayuwarsa 24 hours ɗinsa da zai keɓance shi shi kadai ba zama majalisa ba ba zaman hira ba ba zaman waje kaza ba a'a shi da Allahnsa subhanahu wata'ala tunda kana zama da bayi ku tattauna abin da bashi da amfani ma abin da babu abin da zai zama maka sai matsala dan mai dan uwa mai albarka ba ka zauna da kai da ubangijinka ba daga kai sai shi baka tsammani wani zai ganka ka tuno abin da kake mara kyau ko kai wani aiki na ibada da kake tsammanin samun sa gobe kiyama a gaban Allah subhanahu wata'ala wannan shawara ce mai tsada daga babban mutum sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda yace khudhu bi hadhikum min al-uzla haka nan an samu magana daga sahabi Abu Darda Allah ya kara masa yarda yace ni'ma sawma'atir rajul baitahu yace ma dalla da gurin ibadar mutum ya kasance gidansa sauma'a shine inda mutum ya ware ya keɓance yake ibada yahudawa suna da irin waɗannan gurare da da suke ware mutum ya ware kansa babu abin da yake sai ibada baya fita daga wajen kwata-kwata to amma mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba za ta yi mutum ya ware kansa a waje a ce baya fita ba kwata-kwata tunda zai je neman arziki zai je sallar jam'i zai je juma'a duk wannan ba za su bashi dama ya je ya koyi a wani jama'a amma dai ka ware wa kanka wani waje da kake keɓanta daga kai sai Allah subhanahu wa ta'ala inji sahabi Abu Darda yace madalla da wani guri da mutum ya keɓance wa kansa dan ganawa tsakaninsa da Allah madaukakin sarki yace ya kasance wani bangare ko wani guri a cikin gidansa yace irin gurin da idan ya shiga cikin sa ya kuffu fihi basarahu wa lisanahu zai kokarin kare harshensa da ganinsa daga kallon abin da ba daidai ba daga faɗar abin da ba daidai ba zama ko ina gurare barkatai dole da wahala ka iya hana kanka abin da ba daidai ba wani abin ko baka so sai ka kalla wani abin ko baka so idan hira ta yi daɗi lokacin da zaka ji bakinka ya buɗe ya faɗi ta baka sani ba amma lokacin da kake a cikin gida kai kai kadai kana karatun alkur'ani kana zikiri kana hailala kana wani aiki na ibada ya ce to wannan zai taimaka maka wajen kare ganinka da kare da kare jinka ya ce wa iya kuma su ya ce a hirɗinku ne muku ka shaidi da yawan zaman kasuwa matuƙar ba saye ko sayayya za ta kai ka ba yawan zama da shiga kasuwa da shige da fice a cikin kasuwa ya ce ne muku ka shaidi da yawan zama a irin waɗannan guraren ya ce fa'innaha tulhi wa tulhi ya ce saboda zaman kasuwa da yawaita kaiwa da kuma cikin kasuwa ya ce tulhi tana shagaltar da mutum wa tulhi tana sashi kuma ya rinka abin da suke lagawo ne ya sashiyar magana ya sashen zance yin abin da bai kamata ba ya ce zama a gurare irin waɗannan suna suna suna kaiwa irin wannan Allah subhanahu wataala ya ƙara masa yarda ɗan uwana masu albarka har yanzu an samu magana daga muslim ibnu yasari Allah ya ƙara masa yarda yace ma talazzaza almutalazzizuna bimithli alkhalwati bi munajati Allah azza wa jalla yace wallahi babu wani jin dadi da ma'abota jin dadi suka sama suka taba samu na jin dadin rayuwa kamar ganawa da Allah madaukakin sarki inji muslim bin yasar yace babu wani jin dadi a doran kasa a duniya da wani ma'abocin jin dadi da yake tsammani ya taba samu yace bai taba samun wani jin dadin da yake ganawa da Allah madaukakin sarki ba amma ba kowa zai san wannan ba sai wanda yake ganawa daga shi sai Allah maɗaukakin sarki wallahi yadda kasancewa yadda kasancewa idan ka samu abincin da kake so ka sa shi a bakinka yana da taste din da yake kwantar maka da hankali ka kana jin daɗi kana nishaɗi dan ka samu abin da ranka yake so yan uwa wallahi haka masu bautar Allah suke ji lokacin da suke ganawa da Allah daɗi wani ɗanɗano ne da shi a cikin a cikin zuciya amma sai sai wanda yake zai gana haka Allah maɗaukakin sarki ya samu dace malam masruq ɗaya daga cikin malaman tabi'ai Allah masa rahama yake cewa innal mar'a lalle mutum la haqiqun ay yakuna lahu majalis ya tabbata dole ne a gare shi ya kasance na da wasu gurare da yake keɓancewa ce ya khlu fiha da zai rinka keɓantar kansa a cikin irin waɗannan gurare yadhkuru fiha dhunubahu ya rinka tuna irin zunuban da ke tsakaninsa da Allah madaukakin sarki fa yastaghfiru minha ya nemi gafar Allah madaukakin sarki daga gare su dan kuwa ku rinka kallon waɗannan maganganu da muke tatowa daga magabata dukkanin su abin da suke gamar shine lallai ka samu wani lokaci da zaka rinka keɓanta tsakaninka da Allah madaukakin sarki kana ibadatu sirri ibadar da babu wanda ya santa daga kai sai Allah madaukakin sarki lallai ne duk mai son gobansa ta yi kyau ya haɗu da Allah maɗaukin sarki lami lafiya lallai ne sama wa kansa irin waɗannan ibadu ‘yan uwana masu albarka malam hassan albasari Allah ya masa rahama yake cewa inna ahraza al'amalai ne min shaitan amalu sirri yace lallai aikin da ya fi nesa da shaidani daga cikin ayyuka guda biyu shine aikin da zaka yi shi a fili a gaban mutane da aikin da zaka yi shi a ɓoye daga kai sai Allah yace inna ahraza al'amal min ash-shaytan aikin da yafi nesa shaydan yafi nesa da shi shine amalu sirri aikin da kai shi daga shi sai Allah madaukakin sarki sai malam Hassan al-Basri ba misali yace yakan kasance ɗaya daga cikin magabata yakan yi baki wanda za su kwana tare da shi yace wallahi yakan tashi cikin dare ya ibada waɗannan baƙin ba san yana ibada ba yakan tashi ya keɓanta daga shi sai Allah maɗaukakin sarki ya yi bautar Allah maɗaukakin sarki amma baƙin da suke tare da shi ba san yana ba saboda yadda suke ɓoye aikinsu ba wai so yake baƙin su gani su je su rinka ba da labari cewa wani akwai sallah ba tunda muka je sallah yake a'a baya so su gani dan aikin yana yin su ne saboda Allah Allah yake so ya gani shi sa yake yi dan shi in ji malam Hassan al-Basri yan uwana masu albarka malam Ibn al-Jauzi a cikin littafin sa Safatu Safwa ya hikaito mana wata qissa ta malam Rabi' bin Khusaym ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai wanda ake kwatanta iliminsa da tsoron Allahnsa yake cewa matar ita malar rabi'u din tana bada labari ta ce kun ga malar rabi'u ta ce wallahi dukkanin aikinsa aiki ne da yake haƙoye baya so mutane san aikinsa ta ce wani lokaci yakan ajiye alƙur'ani mushaf ya buɗe shi yana karantawa da ya ji alamun motsin wani ya shigo sai ya samu yadi sai ya rufe alƙur'ani dan baya so ka zo ka ga kana kan alƙur'ani ka ji ka bada labari alƙur'ani zai ɗauka sai ya rufe shi da wani abu kada ka zo ka gaida alƙur'ani a gabansa ka ce kai a karama kallawo eh ku dai ba ku gajiya ba abinda muke so ba kenan galibi eh ku dai ba ku gajiya kullum kuna cikin kaza to ina ranku in bana gajiya ba daidai bane wani lokaci mutane suna tunzura mutum ba sai ya rufe alqur'ani in ka zo sai a gaggaisa kai abin da ya kawo ka tashi ka tafi sai ya buɗe alqur'ani sai sai da karatu in jima ta take bada labari yan uwana masu albarka akwai ɗaya daga cikin ahlul baiti aliyu ibn al-husayn zainul abidina ɗan gidan a imamu Hussein ɗan gidan sahabi Hussein jikan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗan gidan na Fatima da Sayyidina Ali ya kasance yakan ciyar da wasu gidaje a cikin garin Madina wata ruwaye suka ce ya kai gidaje ɗari amma ‘yan uwa ko kun san cewa gidajen da yake ba su abinci ba san wa yake kai musu abincin ba gidajen da yake bawa abincin ba su san wake kai musu abinci ba sai dai zo su an ajiye kawai buhun gari ko wani abu su ɗauka su je su yi amfani da shi ba a san wake ba sai da ya mutu da ya rasu sai aka ga kwana ɗaya kwana biyu babu abinci babu gari sannan sai ne ce ka nifa kwana biyu ba a kawo min gari ba wannan ma kwana biyu ba a kawo min gari ba sai daga lokacin aka gane shi yake kawo ƴan uwana masu albarka ƴan uwa kun je da ake ibada ko gidaje kusan ɗari yake tura ba a san shi bane sai da ya rasu ba kuma shi ya faɗa ba wani masu albarka ku kwatanta irin ibadar da muke yanzu mu ta bayarwa ko ciyarwa za ka zo ka bada shinkafa kwano biyu amma sai ka tara duk duk masu kyamar duniyar nan ka tara su duk yan jaridan garin ne sai ka tara su ana ɗauka hoto kes kes ana ta ɗauka hoto ka bada shinkafa kwano biyu ga wanda yake ci da mutane kusan ɗari gidaje ɗari yake ciyarwa ba a san shi bane ajewa yake gudu baya so a ganshi baya so a ganshi ibada to sirri yan uwa ibada a koyi haka suke yi Allah madaukakin sarki ya kamar su kara musu rahama yan uwana masu albarka akwai Abdullahi ibn al-Mubarak daya daga cikin magabata tsaran Imam Ahmad dan Hanbali wani lokaci idan za a je jihadi saboda shahararren mutum ne malami ne ya shahara sai ya dauki lisab sai ya rufe fuskar sa kamar kace irin abin da buzaye suke sa su rufe fuskar sai ya rufe wai kada a gane shi jihadin da zai je zai saboda Allah kada wani zai rika bada labari cewa malam fagwarzo ne yayi kaza yayi kaza wannan abin ya rude shi gurur ya shiga cikin zuciyarsa aikin sa ya baci sai ya rufe fuskar sa wata rana malam Abdullahi dan Mubarak ya samu labari ɗaya daga cikin wanda suke tare da shi an kai shi wajen alƙali har an ɗaure shi saboda bashi kuɗi ne masu nauyi aka je aka kashe Ali Ali ya daure shi to da ka sai tashi ya je wajen wanda yake bin bashi ya tambaye shi nawa ne kudin sa daga shi sai shi ba wanda ya sani yace kaza ne ya dauko kudin duka kwandala bai rage bai biya shi a lokacin sannan yace kai min rantsuwa da Allah ba za ka ga yawa kowa ni da biya kudin nan ba ta ina rai bai bar shi ba sai da ya masa rantsuwa cewa nayi rantsuwa da Allah ba zan ga kowa kai biya kudin nan ba ya biya kudi ya je sanar da alƙali aka fito da wannan almajiri na abdullahi ibn mubarak ya ci gaba tafiya a doron ƙasa bai san wanda biya masa bashin ba sai bayan ya rasu shi wannan wanda aka abin da shi sannan yake yake faɗa abin da ya faru yan kun ji yadda ake yi sai da ya rasu sannan ya faɗa sannan ya faɗa abin da ya faru shi sa imam ahmad dan hanbal Allah ya masa rahama yake cewa ma rafa Allahu ibn al-mubarak illa bi khabi'atin kanat lahu yace kai yace kaga malam Abdullahi dan mubarak wannan daukakar da ya samu a cikin mu wannan abin da Allah ya bashi na daukaka yace ni ina gani bayan ibada ce ta bashi ba akwai wata ibada ke bantacciya ta boye da yake tsakaninsa da Allah madaukakin sarki ita Allah ya kalla ya bashi wannan daukaka in ji abokinsa yake bada shaida akansa malam Imam Ahmad dan Hanbal yan uwana masu albarka lallai ibada ta sirri tana da wasu fa'idodi da ma'abucin ta yake samu daga ciki mafi girma shine akwai sidqul iman gaskiyar imani dan babu wanda zai kusanci Allah madaukakin sarki ya keɓe kansa yana ibada daga shi sai shi kai tsammani yana yi ne dan kai ko dan su ko dan mu ka san da gaske yake yi yana yi ne dan Allah madaukakin sarki ya gani ya bashi lada saboda ya tabbatar da cewa Allah yana kallonsa cikinsa da bansa kuma shi yake da abin da zai bashi kuma a wajensa yake nema malamai suka ce irin wannan shi yake kai mutum ya tashi daga martabar musulunci da imani ta martabar ihsani martaba ta kololuwa kenan a cikin maratibuddin al-islam al-iman al-ihsan yin ibada ko irin wannan yan uwa shi yake kai mutum ya taka martabar ihsani kamar yadda manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa shi ihsani shine an ta'budu Allah ka annaka tara ka bauta wa Allah madaukakin sarki kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu idan kai da kake bauta masa baka ganin sa to ka rinka ji a cikin ranka fa innahu yaraka to yanzu mutumin da yake da shu'uri irin wannan a cikin ransa dan me zai aiki saboda wani ba za ka aiki da wani saboda wani ba ibadatu sirri ita take kai mutum mataki na ihsani yan uwa Allah madaukakin sarki ya bamu yan uwana masu albarka daga cikin fa'idar da ibadatu sirri take jawa tana ja tana bawa mutum as-sabat tabbata a lokacin jarraba da musibu da bala'ai lokacin da mutum mutane suke ihu suke kuka suke wayo Allah na shiga uku na lalace sai kaga mutum babu abin da ke damunsa malamai suka ce daga cikin sirri shine akwai ibadatu sirri yin ibada a ɓoye lokacin da mutane suke kuka lokacin da mutane suke kai ƙara Allah wajen junansu lokacin da mutane suka kasa jurewa Allah ya jarrabu mutane da wani bala'i duk wanda ke bautawa Allah maɗaukakin sarki a ɓoye da wahala ka same shi a cikin irin wannan yanayi za ka same shi tabbatacce akan imaninsa za ka same shi ba wanda yake kai korafi ya yadda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora kuma shi zai yayi saboda ka zai koma ga Allah maɗaukakin sarki babban malami ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama yake cewa adh-dhunubul khafiyat zunubai da mutane suke aikatawa koye asbabul intikasat sune sababban da suke jawo mutane kifewa da rashin nasara da watsewa a rayuwa mutum ya keɓe kansa ya rinka yin zunubi ce to wannan suna jawo mutum matsala a cikin rayuwarsa malam ibn al-qayyim ya ce wa ibadatul khafa amma ibadar da mutum yake kuma koye aslu sabati yace wannan ita ce asali ta samun tabbata akan imaninsa akan duk abin da zai bujuro masa a rayuwarsa ɗaya daga cikin magabata yake cewa kullama zadal muslimu duk lokacin da mutum ya samu karuwa wajen boye aikinsa ya ƙara samun sirri tsakaninsa da Allah subhanahu wata'ala yace kullama zada sabatuhu yace to a lokacin kuma samun tabbata yake ƙara karuwa shi ma a cikin ayyukansa sai ba da wani misali ce kalwata dil mansub kamar katako ne idan ka kafa shi a ƙasa ya kake gani idan ka samu dogon katako sai ka ɗan ya haƙa gwargwadon ɗan yatsa sai ka zira shi a cikin ƙasa da ka zo ka sa ƙafa ka turu shi ne zai faɗuwa zai amma ya haƙa gwargwadon tsayin ka sa katakon nan ɗan kaɗan daga cikin sai ya fito wannan sai ka yi daga sai aka iya ture shi to haka mai ibada a cikin sirri yake yadda ka ga cikin katakon nan da ya shige ciki ya tabbatar da asalinsa ta yadda ba za a iya ture shi ba to haka kai ma kake Allah ta yi wasu fahimce ni yadda kuma kaga cewa shi wanda ya fito din nan zahirin sa inda ya buya dan kadan ne saboda ba shi da ibadatu sirri da yawa sai dan kadan ya buya da ka sa kafa ka tura shi sai yayi me sai ya fadi as-sabatu kenan yan uwa ibadatu sirri ita take jawo wannan dan uwana masu albarka daga cikin fa'ida da ibada ta sirri take jawowa shine tana ƙara lada tana ƙara ɗaukaka darajar ma'abocinta a wajen Allah maɗaukin sarki kamar yadda kasancewa sadaka da mutum zai yi ta asirri ta fi falala sama da sadakar da mutum zai yi ta a bayyane kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce in tubudu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum Allah madaukakin sarki ya ce idan kuka bayyana sadaka fa ni'ma hiya to babu laifi tayi wannan malamai suka ce ana bayani game da zakata wajibi ne amma sai Allah ce wa in tukhfuha da za ku ɓoye ta wa tu'tuhal fuqara ku bawa fakirai a ɓoye kamar yadda Ali bin Hussein yake aikatawa kamar yadda muka ji a baya Allah ce fa huwa khairun lakum wannan shi yafi muku alkhairi wannan shi da nuna maka sadakar da za ka yi ta ɓoye ta fi soyuwa ta fi alkhairi a wajen Allah sama da wacce za ka zo ka rinka bayyanawa kana publicizing ɗinta kowa ya zo ya gani ka sa a social media ka sa a facebook ka sa a gidan tv a sa a radio kun raba kaza kun raba kaza wallahi ko kowace irin sadaka za ka yi in dai wacce za ka yi ta ne a ɓoye ta fala a wajen Allah maɗaukakin sarki wannan da nasu alƙur'ani wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yan uwana masu albarka daga cikin mutum bakwai da Allah ya ware lokacin da ake cikin tsananin zafi da bala'i da musiba ranar tashin alkiyama lokacin da za a sassauto da rana gwargwadon mil ɗaya tsakaninta da kanmu akwai mutane dangin mutane guda bakwai da Allah ya keɓance ce su suna cikin wata inuwa ta musamman e suna cikin kwanciyar hankali da daɗin rai ba abin da yake damun su Allah ya sama daga cikin ƴan uwa mutane guda biyu daga cikin su aikin sirri kai su zuwa ga wannan na ɗaya daga cikin su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu da mutumin da ya bada sadaka ya kai matuƙa wajen ɓoye sadaka har ya kasance hannun hagunsa da ke jikinsa gangan jikinsa gaba ɗaya bai san abin da damansa ta bayar ba wannan za a sa shi a cikin inuwa ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah sakamakon wannan aikin nasa yan uwa mai ja masa wannan ibadatu sirri ibada oye ya oye sadaka hagunsa ma bata san abin da ya bayar ba na biyu wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aina annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da mutumin da yake banta daga shi sai Allah madaukakin sarki sai ya tuna Allah ya ga lallai yayi abin da bai dace ba lallai akwai abubuwa da yawa da idan ya haɗu da Allah da su akwai matsala ko kuma ya keɓanta ya ambaci Allah ya yi zikiri ya yi karatun al'ayi daga shi sai Allah fafabat ainahu sai idan ta kwararar da hawaye saboda tuna Allah maɗaukakin sarki saboda ambatan Allah shi ma wannan annabi ya ce yana daga cikin mutanen da za a sashi a watan inuwar ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah maɗaukakin sarki yan waɗannan mutane biyu mai jawo musu ibadatu sirri yin ibada a ɓoye kamar yadda kasancewa sallar dare ta fi sallar rana ina nufin sallar nafila falala da daraja a wajen Allah maɗaukakin sarki me yasa saboda dare lokaci ne na kowa yana bacci sai mutum ya janye jikinsa ta tajafa junubuhum anil mabadi'i ya da'una rabbahum khawfan wa tama'an kuma mimma razaqnahum yunfiquna ya janye jikinsa ya je ya keɓanta daga shi sai Allah yana yin sallah lokacin da kowa yake bacci ba wanda ya san yana yi ka duba annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yana nafila da rana yana yi da daddare amma ka shiga cikin alkur'ani kai iyo kai ninkaya ka ga waɗanne salloli Allah madaukakin sarki yafi kambamawa kanu qalilan min al-layli ma yahjauna haka Allah madaukakin sarki wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka haka Allah madaukakin sarki ta bayani sallar dare ba dan sallar rana ba ta da daraja ba a'a dan a nuna maka keɓanta tsakaninka da Allah maɗaukin sarki aiki ne na musamman kada ka bashi kada ka bashi ɗan uwana masu albarka abu na ƙarshe daga cikin fa'idodi da ibadatu sirri take bayarwa shine samun istiqama da gyaran zuciya da tsarkakar zuciya da tace zuciya daga dukkanin wani datti da sharrori da shaidan zai iya jefa mutum a cikin zuciyarsa ibadatu sirri tana jawo mutum wannan yan uwana masu albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Allah madaukakin sarki ya dora masa aikin da bai taba dora wani dan adam a doron kasa ba shine kira ga duniya gaba daya dan duk wani annabi Allah yana aikensa ne zuwa ga al'ummarsa kadai amma shi sai Allah ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin duka abinda Allah madaukakin sarki ya ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda zai taimake shi ya tabbatar da shi ya tata zuciyarsa shine daga cikin uwa akwai sallar dare ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila Allah ce saboda zamu baka wani zance mai nauyi shine wahayin da zamu baka sai aka ce tashi ya kiyamar layi ya tashi ya sallar dare me ya dalili saboda ibadatu sirri ce tsakaninsa da Allah madaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tashi ya kiyamar layi wani lokacin da Aisha tana bacci sai tashi ya kiyamar laylin sa sallallahu alaihi wasallam yan uwana masu albarka idan muka tattara waɗannan maganganu daga farkon su zuwa ƙarshen su za mu fahimci cewa lallai akwai aiki ja a gabanmu lallai dole ne mu gyara irin abubuwan da muke na ibada tsakaninmu da Allah maɗaukakin sarki mafiya keɓantuwar ibada wanda ana yin su saboda Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai za ga al'umma mai sun mai da su abubuwan tallatawa hatta sallah da mutum zai yi hatta sallah ba yau juma'a ba to wani insha Allah ta'ala da anjima za a gan shi ya ɗora ya ɗora hotonsa gashi nan a masallaci akan da duma ya daga hannu yana addu'a sai to yau fa juma'a gashi nan mun je mun sallar yana ga muku qul atu'allimuna Allah bi dinikum kuna so ku sanar da Allah addinin ku ne me kake so ka nuna me kake so ka nuna sallah karatun alqur'ani mutum zai dauki kansa wai gashi na ya bude qur'ani yana karantawa wal iyaz billah wallahi shaydan ya tuce mu yan uwa ku duba magabata yadda suke aikin su karatun yake zai zo ya rufe amma wai mutum ya dauki alqur'ani ya bude kuma ya ɗau hotonsa kuma ya fosta dan Allah me kake so ka nuna me kake so ka ce mu san kana karatun alƙur'ani to mun sani sai me da Allah menene na gaban na gaban shine ka lalata aikinka shine kawai mutum ya ke ya je aikin haji ɗaya daga cikin rukunan musulunci mutum ya sa irami sai ga gashi na ana ana ta kofar dawafi amma shi ya je haka sai salfi yake yana ɗauko hoto sadaka idan mutum zai sadaka sai ya tara mutane an kira 'yan jarida an ɗauka an watsa shaidan ya gama wa shaidan ya gama da mu a wannan bangaren wallahi sai mun gyara sai mun gyara sai mun ɗauki hanyar magabata wajen yin aikin su ka sani aikin da kake Allah kake kuma shi kake so ya baka lada kada mu bari shaidan ya rike mana wasa da hankalinmu akwai ayyukan da ake yin su dan bayyana su ba su da matsala kamar sallah ta juma'a da muke yanzu zaka ce kai baka so ka bayyana aikin saboda haka baka zo sallar juma'a ba a'a sallar jam'i a cikin mutane dole ka fito wannan so ake a bayyana su waɗannan duk aikin da ka san tsakaninka da Allah ne yan uwa mu ji tsoron Allah mu keɓance aiki mu da wanda muke yin su ka samu wani aiki guda ɗaya wanda zaka ce wannan aikin na yi shi ne dan Allah dan Allah bani lada wanda zaka iya tashi gaban Allah ran tashin alkiyama ka bawa kanka shaida akan sa Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya karɓi ayyukanmu Allah ya yarzuka ta mu Allahumma izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وأهم حوزة الدين يا رب العالمين وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله الله أكبر